الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستعقلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإدلاس في القول والعمل الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل سورة الحجرات سورة الحجر مكية وحية تسعة وتسعين آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم العمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر a bisa ittifaki na almufassirun malaman tafsiri ga baki ɗaya wannan suran makiyya ce duka misali babu saɓani tsakanin malaman musulunci akan gabaki ɗayan ayoyin ta ayoyin makari an ruwaito haka daga sayyidina abdullahi dan abbas an ruwaito daga sayyidina abdullahi dan zubair an ruwaito daga imamu sufi da katada duka sun tafi akan cewa wannan suran gabaki ɗayan ayoyin ta ayoyin maka ne sabanin suratu ibrahima da muka fito wanda a cikinta akwai ayoyi guda biyu a bisa sabanin na cewa sashi suna cewa ayoyin madina ne ko da ita suran makiyya ce to kuma kamar yadda muka sani ita sura wanda ta shafi suran maka to abin da take ba mahimmanci shine matsalolin tauhidi matsalolin kadaita Allah saboda a lokacin da ake maka daman abin da ake nema a wajen bayi shine kadaita Allah saboda ba a fara ahkamu tashri'i ba ma'ana hukuncin shari'a na ibada sai bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya bar maka ya koma Madina amma duk abin da surorin maka suke karantarwa suke kira akai shine abin da ya shafi ahbaru yawmul qiyama labarin lahira dan a kiyaye ko kuma a tabbatar da imanin mutane da kuma tsoratar da kafirai da kuma lallashin mumine da labarin annabawa da irin gwagwarmayin da annabawan nan suka yi da mutanensu kafin zuwan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da tsiyan da ya fada ma matsiyatan cikin su da arzikin da ya fada ma masu arziki cikin su da irin hakurin da shi annabin ko annabawan suka yi da al'ummatan su sannan ta bada labarin wuta ta bada labarin aljanna saboda a faranta ran masu bauta a kuma tsoratar da masu saba to wannan suna daga cikin ababen da ake bambance surorin maka da su da surorin madina to ita ma wannan kamar yadda sauran surorin maka take ita ma tana ɗauke da wannan tana da aya guda casa'in da tara inda Allah maɗaukin sarki ya fara da faɗin alif lam ra ko alif lam ra duka malamai suna cewa musamman malaman ahlus sunna Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da wannan kalmar na alif lam ra da yawa kuma daga cikin malamai ma'abuta tawili sukan yi tawilin ma'anonin haruffan da waɗannan suke ɗauke da shi sannan kuma shi wannan kalma da aka fara ma'ana wai ana maka ishara akan cewan shi qur'ani nan da aka saukar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda aka ce bi lisanin arabiyyin mubin to a harufunsa zai zama misali a haruful hijaiya ne ba wani yare zai zo da shi daban ba sannan kuma yana daga cikin fara qur'ani ko fara sura ko buɗe kalma da wannan abin akwai ijazul qur'an akwai wajahi na balaga wanda akwai ijazi a ciki wajahin ijazi din su laraba sun saba kafin zuwan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a zancen balarabe ga baki daya ko dai a ce maka wannan abin nasari ne ko a ce maka wannan abin misali nazami ne yaren balarabe ba na ukun wannan duk zancen da laraba suke yi ana zance ne da ɗayan biyu ko su zance nasaran ko su zance na zaman ko su yi misali da rubutun zube ko kuma su yi da waƙe to sai ƙur'ani ya zo da wani usulub jadid ya zo da usulub badi ya zo da wani irin tsari bako sabo wanda ba a taɓa ganin irinsa ba shine misali sai ka ji Allah maɗaukin sarki sai ce alif la mim alif la ra alif la mim ra ko ka ha ya ain sad ko he mim ain ya sad kaf irin waɗannan arufa wanda misali balarabe izan da za ka tasa shi ka bashi dukiyan duniya daga safe zuwa yamma ya fito maka da ma'anonin wannan to sai dai ka kwashe kuɗinka ba zai iya ba to wannan yana daga cikin misali ijazul qur'an wajawul ijza na qur'ani Allah yake cewa tilka ai misali wancananka ababen da ke cikin wannan littafin minal mawa'izi wal misali bisharat wal inzar wal misali al ahbar wal misal wa ma hunalika ma duk abin da ke ciki shine misali aka jijji aka tattara aka ce tilka to ayatul kitabi su ne ayoyi saƙon da shi wannan littafin da aka saukar maka ya ƙunsa ya rasulullah sannan sai aka ce kuma baya ga shi wannan wa qur'anin mubin sai zama misali wannan adafin naski kenan eh misali wa ma'a zalika hazal kitab huwa alqur'anul mubin shi qur'ani ne wanda yake ɗauke da bayanai ma'ana bayani din nan shine ya bayyana maka halas da haramun da ya kamata da abin da misali bai kamata ba kamar yadda Allah yake cewa fi tibyanin min kulli shay'in tibyanin li kulli shay'in a cikin Qur'ani akwai bayanin komai sai Allah ya ce rubama yuwaddu allazina kafaru shi ma anan malaman nahawu suna cewa shi rubba galibi tana bin bayan abin da yake suna ne an fahimta saboda ita tana daga cikin aharuful kasari shi kuma harafi na kasara yana tare da suna ne bayi da wani nasibi a cikin aiki sashi suka ce a'a yana iya shiga amma idan ya shiga zai shiga cikin wani irin fi'ili ne zai shiga cikin fi'ili ne mali amma sai gashi nan ya shiga cikin fi'ili mudari to menene hikiman shigan cikin fi'ili mudari saboda kullu habarin min Allah misali wajibul wuqu'in dukkan wani labari da in labarin daga Allah yake to tabbatuwan abin la muhalatan to shi yasa ko da rubba ta shigo wasu kuma suka ce a misali ita rubba din nan an shigar mata da mane masdariya shi yasa misali sai ya zo ta haɗu da shi wannan a fi'ili din wanda yake misali Allah yake cewa ruba ma yuwaddu allazina kafaru Allah madaukin sarki shi kuma shi kan, kan kalmar rubba din a wajen malaman qurra'u misali kaman kabilan bani tamim suna karanta rubba ɗinnan misali da haffa ma'ana ba sa sa shadda kamar yadda misali ƙura'ul hijab su kuma ga baki ɗaya suna sa wannan damma ɗin ma'ana suna sa shadda suna karanta shi bit tashdid to amma duka an karanta an karanta bita hakifin an karanta bita shididin sannan baya ga haka a wajen su malaman larabci kamar yadda aka ce rubama ana iya cewa rabama misali bil fatahin ra'i sabanin a zo da shi misali bil dammatin ra'i duka ana karantawa a haka Allah yake cewa rubama yuwaddul lazina kafaru za a zo lokacin da allazina kafaru waɗannan da suka yi kafirci za su rika buri suna sa kaunan laukanu musulmi ina ma a ce su ma musulmai ne ina ma a ce su ma musulmai ne a wannan ayan akwai ahadis da daman gaske wanda yake dilala zuwa ga fassaran ayan daga ciki hadisin imamu tabarani da hadisin imamu hakim da misali ibn maja da ahmad wanda suka ruwaitar da shi an ruwaito kusan hadisin zai iya zawa hadisi mashhuri abin da yasa aka ce hadisi mashhuri a mabambantan hanyoyin ruwayan an far an ruwaito wannan hadisi misali ta kan sayyidina Anas dan Malik an ruwaito ta kan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud an ruwaito ta kan Jabiru Jabir al-Ansari Jabir bin Abdullahi al-Ansari shi a ruwayan Jabir bin Abdullahi al-Ansari Imam Imam Sayyidi a cikin a cikin littafin sa bayan ya fitar da hadisin sai ya ce sanaduhu sahihun to shi misali menene ya faɗa shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa idza da al ahlun narun nara wa ahlul jannati jannata yayin da 'yan wuta sun shiga wuta 'yan aljanna sun shiga aljanna a lokacin muminai wanda Allah bai kaddarta musu tuba ba kafin su mutu abin da ya kamata mu sani duk girman zunubin mai zunubi abu guda biyu suna hana mashi zuman wuta annadamatu qabla al-maut wal istighfaru qabla al-maut kamar yadda maulan musayyidina ali ya faɗa shine mutum yayi da daman aikin da yake yi kafin ya mutu ya zama na bayan nadaman baka maimaita aikin ba mutuwa ta riske ka saboda annadamatu taubatu na farko kenan na biyu kafin mutum ya mutu ya tuna fa yayi ma Allah kaza kuma Allah ya hana ya je da inkisarul qalb ya tuban ma Allah bayan ya tuban Allah ya mai muwafaka har ya mutu bai maimaita aikin ba to wanda ya je lahira a haka ga imani a ba shi ba wuta har abada ba shi ba wuta har abada za mu koma mu waiwayi ruwayan sayyidina ali dan akwai ruwaya daga wajensa saboda akwai karin bayani wanda ba shi a cikin ruwayan sauran a ruwayan maulan mu sayyidina ali karamallahu wajahu yana faɗin cewa idan muminai da Allah ya jarabta da mutuwa ba su tuba ba suka shiga wuta to su idan sun shiga wuta din na farko ba za su kone ba suna wutan ba za su kone ba sannan na biyu ba za a sanya musu sarabilun min kadaranin ba ba za a sa musu riga na jangaci ba sannan ba za a sa musu salasilun ukuni da mari ba za a sa ma musulmi a wuta ba sai na ke cewa sannan wani daga cikin su wutan za ta kawo mashi tarkuya wani za ta kawo mashi misali cinya haka haka to a cikin wannan halin ga su dai a wuta amma azaban su muhaffafan azaba to a wannan in an zo ma wannan karan sai su ɗan wuta sai su yi ma musulmai izgili sai ce ma na fa'akun imanukun ya ce da mu da ku yau duk ɗaya eh a duniya kuna mana izgili ba ku kun bi Allah to kun bi Allah ga mun haɗu da ku a wuta to wannan kalman sai mumine su yi kuka ma Allah wani ruwayan kenan wani ruwayan faɗin wannan kalman tunda la ya fa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah idan ya ji wannan kalman zai yi ma 'yan wuta tsawa zai tsine musu ya fushi da su a ruwaya an ce wannan fushin da zai yi Allah bai taɓa fushi irinsa ba har abada sannan zai ce musu zai nuna musu rahamansa da jin kansa masu waɗannan muminai din to shine za a fito da waɗannan muminai a kai su wani naharu min anharin janna za a ciro su a kai su wani korama daga cikin koramin aljanna idan an kai su wannan koraman shine za a wanke su amma in an wanke su za a rubuta a goshin su uttaqur rahman ko kuma ajjahannamiyun duka ya zo da ruwaya to sannan za a kwashe su duka sai a yi aljanna da su idan an kai sa aljanna za su tsawon zama a wannan aljannan da wannan tambarin a fuskan su to sai zamana sun an samu tamizi wannan an gane sun taba shiga wuta wancan ba su taba shiga wuta ba sai su ƙara ma Allah kuka su ya Ubangiji ka bambanta mu da ‘yan uwanmu bayan kai arhamun rahimi ne sai ce to me kuke so sai ce wannan tambarin da aka yi mana a fuska ne ya Ubangiji muke so a goge mana sai Allah sai tura mala'ika sai a goge to daga lokacin za zama ba su da bambanci da sauran 'yan aljanna wannan bai bambance wannan saboda wanda ma suka shigo sun mamance to shine a wannan lokacin bayan an fitar da waɗannan muminai din ya zama na ba wanda ya rage a wuta sai matsiyaci Allah ya raba mu da tsiya kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam za a zai ce ai yanzu ba wanda ya rage a wuta illa man habasa hul qur'an menene man habasa hul qur'an shine wanda qur'ani ya ce halidina fiha abadan ai su suna wuta har abada har gaban ma abada suna wuta ba fita Allah ka tsare mu to shine rubama yuwaddul lazina kafaru a lokacin su kafirai za su sa hannu a baki su ci za su ce kai can mu ina ma mu ma mun yi imani kamar yadda suka yi imani ina mun yi musulunci kamar yadda suka yi musulunci sannan har ila yau an sake ruwaya daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar da sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajahu suna cewa shi wannan ayan ta keɓanci kafiran badar ne yayin da aka sara wuyansu suna kafirai suka ga azaban Allah ga ‘yan uwansu wani da shi da wani uwa ɗaya uba ɗaya ne wan shi na aljanna shi na wuta koko da wani da wannan ‘yan mazagar ne wannan na aljanna wannan yana wuta sun yi rayuwan ƙurciya tare amma manzon Allah ya zo wannan sun imani wannan sun kafirci gashi an je lahira an raba su to shine suka ce su waɗannan sahabban su ne Allah yake faɗan za su yi wannan tamanni ɗin ruba ma yi wadin lazina kafaru laukanu musulmi to wannan ayin shi kuma bayan mun karanta wajahin fahimtar malaman tafsiri to ya za mu kalla ayan a rayuwarmu na yau shine misali Allah maɗaukin sarki kamar yadda ya tabbatar inna dina inda Allahi al-Islam babu wani addini a wajen Allah sai musulunci wa man yabtagi gaira islami dinan ko in ji Allah maɗaukin sarki duk haka duk wanda ya bauta ma Allah da wani addini ba musulunci ba to yayi hasara da hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar wanda manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yake cewa wanda Buhari da Muslim sun ruwaito wanda yake cewa buniyal islamu ala hamsin shahadatu Allah ilaha illallah har zuwa ƙarshen hadisi to da haka musulunci shine abin da Allah ya yarda da shi kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa ai annabi Yaquba yake ce ma ƴaƴansa ya bane ma za ta abu na min ba ji kaluna abu da ilaha ka zuwa ƙarshen shi ma aya to kaga nan tana koyar da mu cewa kai musulmi ka rike musuluncinka da ƙarfi kada kai wasa da addini duk abin da zai raba ka da addini ka rabu da abin ko menene shi komin daɗinsa saboda har in kafiri zai ce ina ma ya yi musulunci to kai Allah ya maka muwafaka kana musuluncin kakka yadda kai asaransa kuma musamman za ga ana asaran addini ta kan abin da bai ta kara ya karya ba na kan ɗan tamannin duniya wadda la yasmin wa la yaguni min juri dan haka ka yarda da kaskanci ka kiyaye addininka ka yarda da talauci ka kiyaye addininka ka zaɓi waɗannan in har zai taɓa ma addini ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai kai ma Allah bauta ka cika da imani ka je ma Allah lahira lafiya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi yana buga mana misali yake cewa wanda ya fi kowa talauci a duniya amma musulmi ne shine ya fi kowa talauci in an je lahira gabanin ma a shigar da shi gidansa sai a dan mashi some ulum a cikin aljanna sai a ciro shi sai Allah ya tambaye shi wai ka taba yin wahala kuwa sai ce Allah ni ban ma santa ba wannan tsoma wanda cirowan ya mance wani rayuwar wahala a duniya sannan wanda ya fi kowa wadata da jin daɗi a rayuwar duniya amma kafiri ne mutu kafiri kafin ya shiga gidan dawwamansa na wuta sai Allah sai ya mashi sulum a wuta kawai ɗan tsimawa da cirewa sai a ce ya wai ka taɓa jin daɗi sai ce ai shi bai san ma wani abu daɗi ba saboda misali bala'in wutan jahannama don haka Allah mun gode alhamdulillah ala ni'matil islam alhamdulillah ala ni'matil islam Allah ya wanzar da mu a cikinta ya sa mu cika a cikinta sai Allah madaukin sarki sai yake cewa zarhu ma'ana wannan hidabi ne ya zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗannan mushrikai da suke ganin sun samu duniya suke juya duniya kamar wanda wani ma zaka ji na cewa ai misali man ashaddu minna quwwa daga cikin su ko kuma misali wa akasara amwalan wa jam'an kamar yadda Allah yake kawo mana misalan sashi daga cikin su to duk su yi abin da suka ga dama sai Allah ya ce zarkum ai itirikum ya rasulullah wa ma hum alaihi min al-kufri rabu da su da abin da suke kai na kafirci ya akulu wa yatamatta'u ai ya akuluna wa yatamatta'una suna ci suna jin daɗi wa yulhihimul amalu buri ya rudar da su suna tunanin cewa za su kai shekara kaza buri iri guda biyu ne akwai buri misali mahamuda akwai buri mazmuma akan wannan ayan malaman tafsir suna ruwaito hikayen sayyidina bilalu ko sayyidina usama wata ran ya sai baiwa da ya sai baiwa aka yi ciniki kudin shi bai kai ba sai ce zai cika musu nan da wata shida da ya ce zai cika nan da wata shida sai manzo Allah sai ya gaba kowa a gidan sai ce wannan fa sai aka ce na Bilalu ne da yayi siya sai ya ce ai ya siya akan zai cika musu nan da wata shida manzo Allah ya ce Bilalu wata shida kai kana da yakinin za ka yi wata shida ne sai ya ce ni din nan ban taba daga ido ba in ji annabi face zan zaci kafin in mai da idan Allah zai daukar raina an fahimta kamar wancan hadisin kuma sai na Abdullahi dan Umar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza asbata fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir sabah in ka waye gari ka daina lissafin wai zaka kai gobe to wannan lissafin zai kai goben shi ke hana mutum biyan Allah saboda yana tunanin ai yana da baski ai ba mamaki ko sallah ne sai ga ana kira burin sa saboda yana tunanin zai kai anjima sai ka ji na to ai ma ina ma anjima wai sa kamar ran na hannunsa sayyidina sahal bin abdullahi tusari a cikin tafsirinsa ya ce misali kaga al'amal buri shine kasan shuka dukkan sharri e shine kasa kwaɗayi kuma shine irin kowane irin sharri to guda biyun nan in sun haɗu halaka ya zo mu bawa ga buri ga kwaɗayi tsawon buri da kwaɗayi abin da ake so da bawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan ka wayi gari to a lokacinka wannan lokacin shine lokacinka jiya ya riga ya wuce abin da ka riga kai ya gabata inna alkhairi ne ka gabata inna kishi haka ne ya gabata an jima kuma baka da yakini ba shi a hannunka to ya zan yi in ribaci yanzu dina shine kai ma Allah da'a a yanzu eh yanzu din nan shine lokacinka kadai a wajen sufaye ma haka suka fassara da jiya da dazu wannan ya riga ya wuce don haka wannan tana shi ne yake nuna ce mana misali wa ilfihim al'amalu guri ya rudar su fa saufa ya alamu Allah ya ce da sannu za su sani eh za su sani Allah yake cewa ma ahlakna min qaryati ai ahlul qaryati Allah madaukin sarki shi ma wannan misali kaman akwai akwai za a iya ce ma ko za a iya ce mashi akwai isti'ara a wajen ko kuma akwai ijazu hasfin ya fi kyau da ijazu hasfin nan a wajen malaman balaga وما أهلكنا من قرية أي وما أهلكنا القرية دان ساشن قراء سنشي من تنن زائدان ليس لها عمل حاصل بات دا أيك أي وما أهلكنا قرية أي أهل القرية بما هلكت دوس متانا الأمة با معنى شما ونن أنا با منزان الله لاباري نكما أنا غرغت متانا مكا ku da wuke cewa misali ya zo muku misali da azaba mana in kana haza huwal haqu min indin ko min rabbika fa'amtir alaina in da gaske ne Allah ya aiko ka to ai musu ruwan azaba kamar yadda suke faɗa sai Allah madaukin sarki ya ce a'a abun ba haka yake ba ai mu ba ma halakar da al'umma illa wala ha kitabun ai illa wala ha ajalun musamma sai akwai ajali wanda yake ma'alumin inda Allah sanan ne abin rubutawa a can alawul mahfuz ma tasbiqu min ummatin ajaluha sai Allah ya ce babu wata al'umma da muka halakar da ita kafin kwanukan ta kare haka nan kuma babu wata al'umma da kwanukan rayuwanta ya kare muka barta wannan ayar tana koyar da mu darasi kamar haka dan adam ka daina tsoron mutuwa ina fata an fahimta ka daina tsoron mutuwa mutuwa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da ita ko kana so ko baka so sai ka je in ka gaba ka je ba kwanan ne bai zo ba amma in ya zo ko ka shirya ko kar ka shirya ko ka yi aikin alkhairi ko ba ka yi aikin alkhairi ba ko kai ma Allah da'a ko ka saba masa in lokacin ya yi sai ka taci wannan ne sahabbai suke da shi akan courage da suka fada makiya suka yakin fi sabilillahi saboda sun san cewa yanzu nikan kawo mana misali kallon sai na Khalid bin Walid kai a tarihi ka taba jin mutumin da ya kutsa ma hadari irin Khalid amma da yake Allah bai kaddarta ma Khalid ya mutuwa a fagen fama ba akan shimfidan sa ya mutu eh akan shimfidan sa shi yasa sanda zai mutu yana kuka yana cewa kai ce yau ga Khalid zai mutuwan mata yau wai Khalid zai mutuwa irin mutuwan mata kai ce yana nadama ina ma da a ce na mutu a filin yaƙi saboda sanin falanta da haka kai fuskanci calenjin rayuwa kan ka tsaye karka ji tsoron komi kwanukanka da yawa uba zai a ce alaraya ana cewa a yirri an sai rago an sai ice an sai duk abin da za a bukata har sunan da za a sa ma yaron an tanaza ana jiran gobe a mai hudu ba yaron ya mutu an yi tafi kam saboda ba kwanan da ya ɗibo kenan da yawa za a ga mutumin da misali sai dai a kwantar a tayar masu jinya ma sun cire ƙauna da shi kwata-kwata an ce ya jikin wani sai ce to an dai gode ma Allah ko kuma an ce ya jira sai kai wani dai yana jiran kwanuka ne kawai ya tafi sai an gama sai ya zo ya zamana da shi za a yi sallan masu jinya ba Allah ba ne haka yake ganin damansa da aka ka tsoron komi a rayuwa ka ci gaba da rayuwanka ka fuskanci rayuwa ka fuskanci neman yardan Allah kwanukanka nukan kawo mana misali cewan duk wanda aka kaddarta masa mota ne ajalinsa sai Allah ya jinkirta kwanukansa bai zo a zamanin da ba mota ba sai da mota ya zo sannan ya zo wanda aka kaddarta boko haram ne ajalinsa da ba a barne yake rayuwa ba kafin gab da abin ko bayan abin Allah ya sa mai dalilin yin harka a Borno ya tafi Borno kuma shi bai taba zuwa Borno ba sai a dalilin ya je ya amshi ajalinsa a can akwai wanda a can suke a gidajensu ake sa ba ma ba mai amma da yake ba a nan aka yi ajalinsu ba kwanukansu na da saura aka ga mama ta tashi a gabansu amma kuma ba su mutu ba suka ci gaba da rayuwarsu don haka wannan haka Allah ya faɗa mana rai ba ta innan nafsa iza ajalu la yas'aluna sa'atu wa la yas'aluna kar ka ji tsoron komi ka fuskanci rayuwa kawai Allah ka bamu sabati ka bamu karfin imani Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma tazdiqu min ummatin ajaluha wa ma yasta'khiru na'am وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالهدف وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافعون وقالوا يا أيها الذي نزل إليه الذكر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to wannan yana daga cikin ta'annuti na mutanen Makka da inadin su da kangaran mutum ya zo masu da alkhairi irin wannan amma su rasa irin jawabin da za su maida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana irin wannan wa qalu sai waɗannan kafirai na Makka suka ce ya ayyuhal ladzina zula alaihi zikru ya kai wanda aka saukar mashi da Qur'ani innaka lamajanin wasu suke ce manzo Allah hadda rantsuwansu wallahi wai suna ganin aikinsa irin aiki ne na wanda misali ba su da hankali su haka suka suka faɗa ma ma'aiki alaihi salatu wassalam ha shahumullahu yasa Allah madaukin sarki sai ya tsaye da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba su ansa yasa wani wajen sai kaji Allah ya ce wa ma yandiku anil hawa abin da yake faɗa muku wai ba wai kawai shine ya ga ya kamata ya faɗa ya faɗa ba a in huwa illa wahayin yuha na daga cikin ko misali ƙara takarimi na Allah ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk sanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga ya bude baki to Allah zati ne zati magana ba wai annabi Allah ba annabi ba Allah bane bawon Allah ne amma duk sanda sai na rasulullah ya buɗe baki to zati tana da buƙatar ta yi mu'amala da kaulu su kuma sun yi kaɗan Allah ya yi mu'amala da su annabi shine zaɓaɓɓe to idan ya buɗe baki zati za ta yi magana sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa da abin ya yi musu girma suka ɗimauta ƙwaƙwalwansu ta buga wai yana faɗa kuma yana cewa Allah ne fake faɗa shi yasa sai suka rasa abin da za su jefe shi da shi sai suka ce mashi wannan kalmar shi yasa wani lokacin sai kai sun ce misali a sa'irul awwalin ne ma wani lokacin sun ce kai ai tatsuniyar mutanen farko fa kadai yake ba mu labari wani lokacin sai kai sun ce ai waƙe ne ma ai innahu la shi'irun ai waƙe ne kawai wani lokaci su faɗa duk abin da suka ga dama su faɗa amma yau ina suke ba masu faɗan ba wanda aka ba labarin suka yarda to haka Allah yake e wal aqibatu littaqwa Allah madaukin sarki yana cewa sai yake cewa kamar yadda suka faɗa law matatina bil malaika wasu suke cewa to ina ma a ce inda gaske ne Allah ya aiko ka ya mala'iku ba za su zo mana ba koko ya kai ba za ka zo mana da mala'iku ba in kunta mina sadiqin inda gaske ne wai ka zo da mala'iku saboda wannan ayan ta sauka ne dalilin wannan tsinan nan la'anan ne walid bin mugira wai zo ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai yanda za a yi mu in kana so mu imani da kai to ka zo ka karanta mana mala'ika ya zo ya tsaya a bayanka in ka faɗa sai mala'ikan ya ce kuna ji eh abin da ya faɗa muku da gaske ne Allah ne ya ce in kawo mashi kuma ni na kawo wai sai mun ga mala'ika din ya zo ya kafaɗa ya gazgata ka sannan za mu yarda saboda izgini shi yasa kamar yadda na faɗa ran nan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake ce masahabbai wai a cikin al'ummatai na wanne ne imanin sa yafi bada mamaki da ban sha'awa da kayatarwa sabai suka ce to ai wannan imanin mala'iku kenan ya rasu na ce ya mala'iku ba za su yi imani ba su ba su nisa da Allah ba suka ce to ya rasulullah mu ke ne ce ba za ku imani ba kuna gani na suka ce to ya rasulullah mu dai ba mu san wanda imanin nan nasu ke da ban mamaki ba sai ce al'umman da suke tsatsan mazaje ba a haife su ba mu annabi yake nufi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba mu gan shi ba mun ji labarin ya zo kuma mun yadda da labarin da aka faɗan mana gaskiya ne wannan gasgatawan shi kaɗai Allah yake yi shine kafiran maka suka kasa yarda da cewa shi din rasulun min Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah yake cewa ma ni nazzilul malaikata illa bil haqq Allah yace ba sani bane sa suke maka wannan magana ya rasulullahi ai mu ba za mu saukar da mala'iku ba illa la ajal haqi ko ko misali la amrun azim mala'iku suna zuwa ko dai su zo da azaba ne ko kuma su zo da annabta to ɗayan biyu annabtan sun zo da shi al'ummanka sun ce ba su yadda ba to ɗayan abin da suke zuwa da shi fa ba yi da kyau e amma sun ci albarkacinka ya rasulallah e sun ci albarkacinka da ba din kai ba da in muka fara saukar da azaba amma duk da haka za mu ɗanɗana musu shine misali Allah ya kama su bisinin ya kama su da fari sai da ya kai masu kai shekara kusan bakwai ruwa ko kwaya ɗaya bai sauka a maka ba kwaya na ruwa bai sauka a maka ba hankalinsu ya tashi suka zauna suka yi mitin suka ce kai to wai yanzu ina mafita sun yarda annabi sallallahu ta'ala ya sallan zaɓaɓɓe ne sun yarda yana magana da Allah amma wai abin da suke tunanin wai Allah ya rasa wanda zai aiko ga gidan walidi dan mugira duk kuɗin shi Allah bai zaɓi wanda daga cikin shi ya aiko ba ga gidan wani wanda ya fi kowa iya azanci da magana wai sai shi kawai mu kuma sai mu imani sai hasada ya motsa to da suka zo yanzu suka ce to yanzu ina mun sai suka ce to mu fa mun san in shi kadai yayi addu'a Allah yana amsa ai da sun san an yi addu'a maka suna amsa sun addu'an shiru saboda sirrin makan ya fita sai aka ce to yanzu menene abin aka ce to yanzu yanda za a yi Abu Sufyan dai yarsa na gidan ma'aiki ka san koda ya je ba za a kashe shi ba kuma shi dan dangi ne akwai ƴan uwansa da daman gaske amma in ba shi ba kila wani abu zai iya faruwa to Abu Sufyan kai ta shi je wajen ma'aiki alaihi salatu wasallam da ya tashi ya zo wajen sayyidina Rasulullah ya ce ya Rasulullah jama'an ka ne ka ji wani ma magana bai ce kafiran maka ba bai ce wanda suka kore ka ba sai ce jama'anka ya rasulullah sun aiko ni in ce maka fari ya dame su annabi ya ce to yanzu me kuke so ya ce ruwa suke son kai addu'a Allah ya ba su shikenan suka ce annabi ya ce to ku je Allah zai ba ku wani ruwa wani ruwa sai ya daga ne ce Allah ga bayinka nan suna roƙon ka shayar da su Allah ka shayar da su din kafin ma ya koma har ruwan yayi yawa a maka su ko sun yi addu'a sun yi addu'a shiru kake ji sun je Ka'aba shiru kake ji amma sun yarda annabi na Allah ne amma kuma ba za su yi imani da shi ba eh to wannan haka Allah madaukin sarki yake ba mu labarin miyagun alinsu to su mala'iku ba sa zuwa illa bil haqq wa ma kanu izan munzirin in kuma su mala'ikun suka zo shi yasa sai da aka zo da izan zarkiya wa zai jira su ai in mala'ikun suka zo ai misali ai babu jira kuma ai bala'i ne zai zo wanda misali za su gaske wanda suke cewa ne wanda suke cewa misali haza aridin ko mumtirna suka ce kai ai ga ko girgije nan an yi kwanaki ba a ruwa ba ai muna ganin ruwa ne sai Allah ya ce faɗan musu balhum masta'jaltum bi ƙarya suke ba ruwa bane ba sun ce Allah ya kawo ayan ba ga ayan nan ta to su al'umman maka Allah bai musu haka ba saboda albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi Allah ka kara mana albarkansa Allah madaukin sarki yake cewa inna na nazzalna zikira sannan ka ba su labari ya rasulullah tabbas hakika qur'anin nan da ka zo kake karanta musu ba kai ka kirkira ba mu ne muka saukar maka da shi ya rasulullah shi yasa sai da Allah ya rantse dan ma manzon Allah tabri'a inna nahnu nazzalna zikira na rantse muku da zati na inji Allah wallahi ni na saukar da Qur'ani sannan kuma wa inna lahu lahafizun kuma mu dinnan zamu kare shi ma'ana kibzin Qur'ani yana da wujaha da daman gaske wa min wajahi daga cikin wajahisa shine Allah ya kiyaye shi ga barin satan jin shedanu a lokacin da ake zuwa da littattafan mutanen farko izan Allah madaukin sarki ya saukar da sako kamar yadda hadisin Buhari daga Aba Huraira manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa izan Allah zai saukar da wayi na zuwa kamar karan salsala mala'iku za su kiyaye ne Allah yake nufi sai mala'ikun sama masu bin sai ce me ke faruwa Allah ya saukar da sako ne sai ce Allah ya saukar da sako sai su dauka mala'ikun sama da bin su ma su ji to su kuma shedanu suna can tsakanin sama saman duniya da ƙarshen duniya ma'ana sama na ɗaya su ba su da daman penetrating ba za su iya wuce su shiga sama ba amma suna daga dab saƙon na zuwa ma mala'ikun saman farko sai tasbihi ya runkuce ita tasbihi cewa Allah ya saukar da saƙo sai su sata sai su je wajen bokaye da yan bori sai su ɗauki saƙon da aka ɗaukar guda ɗaya sai su ƙara ƙarya guda ɗari sai a cakuɗa ta shine sai a dinga yawo wannan bokan ya je wajen wannan shedanin ya je wajen wannan haka za a dinga yawo da shi to yayin da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya tinkaro duniya Allah ya ce ai ba wanda ya sai zai sake zuwa wannan wajen eh zamu ba sama tsaro zamu ba shi kariya eh Allah madaukin sarki ya aiko mala'iku na musamman su tsara sama kamar yadda dai Allah ya ba mu labari a cikin suratul qul'uhiya ilayya ko Allah ya ba mu labari cikakke yanzu suka zo suka tsara sama idan suka yi hawa-hawa su hawa suke yi wannan ya hau bayan wannan wannan hau bayan wannan haka za su dawo har sai sun taɓo saman duniya da sun ji wannan sai ya faɗa manibinsa wannan ya faɗa manibinsa wannan ya faɗa manibinsa har ya zo na ƙarshe in sun watse duk sai sun rabu sai a je a kai sako to daga sanda manzon Allah sallallahu ta'ala sallam yayi numfashi a duniyan nan suna hawa sai Allah ya sako musu misali kibau shine wannan tauraruwa tana safan na farko sai ta watsa sai na Ali ya ce ba ta kashe su amma karairaya su take yi sai rugurugu da su mutu kwakwai rai kwakwai sai su shige cikin kogunan duwatsu da kogunan itace sai su bubuya a nan wajen har ya zuwa kwanukan mutuwan su su mutu to shi yasa za ga manzo Allah saboda kaunan mu ya hana mu yin fitsari a cikin ramukan da baka sani ba ko ka sa hannu ka ga rami ka sa hannu saboda irin waɗannan shedanin suna shiga ciki idan kai fitsari su kuma sai Allah ya ba su wani ikon sallana sai su takin fom sai su janyo mutum su duko shi sai su maida shi ciki a wannan halin da suke ciki su sai su dauki sufan sai su ci gaba da rayuwa irin shi ne sai ka ji an ce wani an neme shi an rasa irin zamanan da an rasa ina ya shiga an neme shi ko sama ko kasa to da haka a kiyaye ka ga rami kawai a daji ka je ka yi fitsari ko ka ga rami kawai ka je ka sa hannu a ta kokarin faɗakar da yara irin wannan yana da haɗari sosan gaske Allah ya kiyaye to Allah madaukin sarki yake cewa yayi alƙawarin zai tsara alƙur'ani tsari na farko kenan tsari na biyu kuma na ƙur'ani shine misali la yatihi al-badil min bayni dai wala min halfi banna ba zai taɓa zuwa ma ƙur'ani ta gaba gare shi ba zai zo masa ta bayansa ba ma'ana duk yanda ka kai ka canza harafi a ƙur'ani kana karantawa alaran mana gefe zai ce wannan ya ya ya cinye harafi kaza ko ya yanke waje kaza sai an tada maka to wannan haka Allah ya ga dama ko kuma kiyayewa na farko shine Allah ya kiyaye shi a kirazan sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har lokacin da aka zo yakin mu'uta da aka je yakin mu'uta mafi yawa daga cikin ƙurra'u ma'ana kufazin ƙur'an fi adar rasulullahi sallallahu ta'ala sallam suka yi shahada a wannan lokaci da suka yi shahada sai zamana wanda suka rage da ƙur'anin ba su da yawa to na daga cikin kiyayewan ƙur'ani sai Allah ya yi masa na Umar ilhama ilhaman shine ina ganin ya kamata sauran wanda suka rage mana na ƙurra'u nan a zo a haɗe su waje ɗaya a mai da ƙur'anin nan rubutacci saboda muna tsoron yau da kullum dan dai ba za a daina yaƙi ba kuma dan ka haddace ƙur'ani ba za a hana ka zuwa yaƙi ba to da haka kar ya zo wata ran a nemi ƙur'anin nan a rasa ya taso ya zo wajen sayyidina abubakar ya same shi ya ce wani tunani na yi ina ganin cewa shawara na shine kaji kaji kaji sai na abubakar sai ce ina neman tsarin aikata abin da annabi bai yi ba wannan sharon naka Umar ka tashi ka koma da ita ba ta samu amsuwa ba sai na Umar bai kasa a gwiwa bai fada da shi ba saboda ai ba wahayi aka yi masa ba kuma shi ba annabi ba shawara ne ya kawo wadda in ya ga dama ya amsa sai ce to ina roƙon Allah da ya bude kirji na ya sa wannan hasken na gane muhimmancin wannan Allah kai ma ya maka haka sai tashi ya bashi wasu sai na bakar ikon Allah tunda lamari ne na Allah an nufi Allah da shi sai shi ma sai Allah ya masa buɗi din sai ga aiko shawaran da wani ya kawo fa shawara ne mai kyau sai ya kira sai ce ka aiko Allah ya mun bude din ya kamata a haka to me kake gani sai ce to a yanzu dai cikin manyan sakatorin manzo Allah akwai Zaidu bin Sabit al-Ansari wanda kusan shine yafi shahara da yin manzon Allah rubutun wahayi a kira shi aka kira shi aka gayyato shi yace shi ma ai afafau ba zai yi ba ba su matsa mai ba ba duka kaji kaji mulkin ma adalci kaji shugabanci na musulunci tare da fa wannan abin zai amfani kowa a duniyar musulunci amma ba su rufe shi da duka ko a ɗaure shi a kurkuku a ce dan mun doka ka ce ba za ka yi ba irin yadda masu mulki suke na zalunci da kama karya kamar yanzu wani abu mafi ban haushi da tashin hankali wai mai wa'azi ya faɗan ma masu mulki gaskiya a ce wai an dakatar da shi daga limanci to su raba shi da rayuwarsa mana ko su hana shi sallan gabaki ɗaya saboda shi an raina shi saboda shi malami ne ba doka a hannunsa eh amma ai ba shi kaɗai ya faɗa ba su Obasanjo duk sun faɗa wannan maganan su ba a kore su a kasan ba saboda kawai ya ce gyara kayanka kuma ƙauna ne ya sa ya wannan maganan saboda duk wanda zai faɗa maka gaskiya inda yana da hanyar da zai faɗa ma shugaban ƙasan ai da ya aika mai ba ta nan ba saboda nan ne hanyar kaɗai da zai isar da sako kuma ai ya yi aiki da abin da manzo Allah ya ce wanda ya isar ma mai mulki bukatan wanda bai da iko Allah zai tabbatar da digadigansa akan siradi wannan maganan da ya faɗa shine gaskiyar magana kuma shine abin da ya kamata duk masu wa'azi su dinga faɗan ma gwamnati dan ko gwamnatin nan ai daga abin da suka yi kamfen da shi shine tabbatar da tsaro duk abin da za su yi mana ma na ne capital capital expenditure da sai infrastructure ba masu su tabbatar mana da tsaro a tsara rayukan mutane da dukiyoyinsu har in sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana zaune a madina aka ji wani irin ƙara ƙaran da ke alamta wani abu ne ya faru hankalin mutane ya tashi aka fara jan ƙofa ana kullewa wani hali za a shiga jarumai sun fito bayan ƙaran ya lafa sai da ƙaran ya lafa jarumai suka iya fitowa ana fitowa sai aka tadda manzan Allah ya kullo ta dajin da aka ji karan yana cewa lam tura'u wannan shine shugaba shugaba shine idan ya ji wani abu da zai taba rayuwar al'ummansa kafin kowa ya fara isa wajen shi ya je wajen ya kai dauki shine halin shugaba in a addini ake kai ba addini ba ko a constitution yanzu sabidda Allah kalla Biden kafiri ya duka yana ba yaro ɗan shekara uku haƙuri da gwiwan shi ya duka a kan kafansa yana ba shi haƙuri yaron sojan Amerika ya karya ma babansa wuya saboda shi wannan wanda aka karya ma wuyan bakin fata ne afata ya dawo yana shugaban ƙasa ya duka a gaban yaron da bai kai shekara bakwai ba yana ba shi haƙuri an yi a koriya ko north ne ko south ne zan iya mancewa wani shugaban ƙasa da al'ummansa jirgin ƙasa ne ba a jirgin ruwa ne ya nufi mutum tsakanin ɗari ne zuwa talatin ba zan iya kiyaye ba yanzu suka mutu ya ce ya kasa bacci in ya kwanta sai ya rika hararo kukan mutanen nan a jirgin ruwa suna neman taimako bai iya ba su agaji ba kai da ƙarshe ija mulkin yayi da ƙarshe ija mulkin yayi ya ce sabida bai san da wani ido zai zo ya kalla al'umma ba ƙasan da ta fi kowane ƙasa arziki a afirka aka ce ta fi kowane ƙasa ƙarfin soja a afirka ina arzikin ina ƙarfin soja kawai bawan allah ya fito ya faɗa gaskiya kuma abin da zai baka mamaki musulmi ne wanda ya fito daga yankin zamfara wai shi ne ya sauke shi jiya nike jin ko ɗazu ne na ji ɗaya daga cikin malamanmu shugabanninmu limamin mu yana kawo abin da shi ma ya kamata ya ce a lokacin da muka shiga halin ni'ya su masallatai ba wanda ma ya ce musu ya kamata su yi ta kunuti ana ta addu'o'i akan Allah ya kau da wannan gwamnatin da ta gajiya mu kuma ba mu da mataimaki sai Allah aka ɗauka gabas da yamma kudu na arewan ƙasa amma yanzu gashi ababen da ke faruwa ya fi na baya kuma addu'an an dakata ba a yi ya kamata mu farka a yi ta addu'o'i kuma addu'an da muna yin kuskure in masu shiriwa ne mu ce Allah ya shirye su a'a duk mai hannu Allah ya halaka shi Allah ya ji kan janar sani abacha ai da Najeriya ta kasa kontrolin malamai ya ɗauka ya sa a yi saukan Ƙur'ani wani miliyoyi akan duk mai hannu akan rashin zaman ƙasar Najeriya Allah ya kashe shi kuma sun mutu a lokacin da dama sun mutu da haka wannan shine gaskiyan da zamu iya faɗa makawunan mai ta addu'a a jam'i ko ɗaiɗaiwan mu duk mai hannu Allah ya halaka shi in Allah ya amshi addu'a mu wallahi Allah shi ya san musiba da annoban da zai saukar musu ya dinga share mana su eh Allah ya gyara mu wannan kuma shine daman shi abin da manzo Allah sallallahu ta'ala sai faɗa man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu bi yadihi mai mulki ya canza da hannu malami ya canza da alkalaminsa ko da bakinsa mu kuma irin mu talakawa da ba malamai ba ba masu mulki ba sai mu kyamaci abin da zuciyarmu Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun na'am ولقد أرسلنا من قولك في شيع الأولين وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأول الله yake cewa wannan shi ma har ila yau malamai suna ganin shi a matsayin tasliya lallashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah yake saboda irin amsan da kafiran maka suke ba annabi Allah yake cewa walaqad arsalna min qablika ya rasulullahi haka nan muka aiko min qablika ai min qabli maji'ika kafin zuwanka fi shayil awwalin ai fi ummatil awwalin a cikin al'ummatan farko ai arsalna fihim rasulan mun aiko musu da manzanni ai kama kuzibu haka zalika kazzabta haka zalika kuziba a kamar yadda aka karyata su kai ma haka misali aka karyata ka ya rasulullahi da haka dan an karyata ka karka damu wannan sunnatullahi ne da Allah maɗaukin sarki haka ya tsara ma manzanni za su kasance a ciki. Allah yake cewa wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zun su ma waɗannan da suka gabata ba wani annabi da ya taba zuwa musu face sai sun masa izgili a ba asallahu basharar rasula sai ce wai Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum ya matsa matsayin annabi haka suke fada Allah ya ce kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin Allah ya ce haka za muka ga dama nasluqu ai naj'alahu muka sanya shi fi qulubil mujrimin a cikin zukatan mumine me Allah ya sa shine ba za su yi imani ba na'am kakaranta la yu'minuna bihi aka zalika la yu'minu bihi muka sa a zuciyarsu ba za su yi imani da shi ba wa qad halat sunnatul awwali ai sunnan na farko ya gabata to shi ma haka zai faru da al'ummanka kamar yadda na farko suka yi kafirci suka wuce gona da iri mutanen ka suka yi kafirci suka wuce gona da iri muka halaka na farko to ya rasulullahi haka ma na bayan su ma za mu halaka su na'am ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أمثالنا بل نحن قوم مسحورون
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور- مسحورون Allah yake cewa walau fatana alaihim baban minas samai su waɗannan kafiran da suka kafirce maka da ce za mu buɗe musu ƙofa daga sama musa ya yi musu misali abin hawa matattakala su taka su je su ga mala'ikun da idansu ko ko su ga malakutu samawatin da kawunansu ba za su yi imani ba fassaran farko kenan fassara na biyu Allah yake cewa da za mu buɗe musu saman su, mu sauko musu da mala'ikun a idan suna ganin mala'ikun suna saukowa ɗaya bayan ɗaya su hau su sauka Allah maɗaukin sarki yake cewa fazallu fihi ya arju su mala'ikun su kasance suna hawa suna sauka ko kuma su ɗin ya kasance su kai su dawo a kai wallahi laqalu inna ma sukirat absaruna ka san abin da za su ce maka ya rasulullahi to shine kamar annabi ya ce a'a ya ubangiji me za su ce za su ce ai ya tsafata idanunmu ne ai rufa ida aka yi mana to haka za su faɗa kaga wannan tasliya ne ma'ana annabi Allah na faɗan mashi halin su tun gabanin su haka tare da za su yi sama da haka Allah ya ce za su ce bal nahanu qaumun masfurun ai mu dinnan tsaface mu aka yi ai sihiri aka yi mana shi yasa misali muke gana haka amma wannan abin rufa'ida ne a wata rana ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ibn Hajar ya kawo shi a cikin isaba a shine addibin hatim tafiya ya kama shi wani kasa sai ya ga wani mutumi sai ya shiga ta bakin jaki sai ya fito ta duburanta sai ya fita ta bakin jaki sai ya fito ta duburanta ko ya cire kan shi ya ije sai ya magana da kan a ƙasa yana daga nesa yana hangowa ya lallabo ya lallabo yana zuwa sai da ya cammace ya cire kan ya ije yana ɗaukowa ya maida sai ya sa takobi sai ya sare akai ta akai sai ta to wanda ke cire kan shi yanzu an cire mai ba sai ya dawo da shi ba to shine misali ka wanda suka ce wai an musu rufa'ido to shi ake kira rufa'ido shine har sai na Umar sai yake cewa ai yace ya ka dauki doka a hannunka sai yace ai manzo Allah yace haddu sahiru sahiru darbun bisayf matsaci sare a sare shi ake yi da takobi sai ya mashi uzuri saboda dama haka hadisi yake yace amma da wani ne ya dauka ba kai ba to da na tsaida mai shi ma da haddi alhamdulillah wassalamu ala rasulullah Ai.